ajiya hadiza salisu ga ta a zaune a nan a gefen hagun dina ta taho daga kano za ta wuce kamaru sai ta samu labari ana wannan karatu ta san ana wannan karatu kuma ɗalibanmu ce tana bibiya ta ce bari ta kawo mana ziyara kafin ta wuce ƙasar kamaru so muna mata addu'a a Ubangiji tabaraka wata'ala ya mata albarka ya saka mata alkhairi. Hajiya Hadiza Salihu ya nuna cewa mata kirki ne kuma tana son addini kuma tana son da'awa. Yanzu haka na son idan an je Kamarun tana cikin mata masu ƙoƙari wajen taimakon addini da kuma taimakon da'awa da kishin musulunci duk wanda zai zo zai yi tafiya irin wannan ya haƙura ya kawo maka ziyara har inda kake ya cancanta kai masa addu'a muna mata addu'a Allah ya kiyaye mata hanya Allah kuma ya mata albarka kuma uwa ce ga wata ɗalibarmu mai suna binta shitu da take wata makarantar mu ta al'ansar mai dile ga wannan masallaci masjidul ansar a nan kuma ko to muna da wani masjidul ansar din a kano a mai dile to yatta ɗaliba ne a wannan makarantar tamu ta al'ansar a kano a mai dile da haka kun ga kenan tana da alaƙa da mu ta kama na ziyara ajiya muna godiya kwarai Allah ba da lada Allah ya saka miki da alkhairi Allah kuma ya biya bukata zan nemi alfarmarki ki dan zo ki dan cewa mata na assalamu alaikum ku gaisa da su su ganki saboda ko wata rana za mu kai wata yarinya budurwa kamar aure kin zama uwarta bismillah hajiya bismillah ta wunan ba za ka yi ya ƙuri
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadiza Salihu daga Kamaru na zo na ziyarci wannan majalisi na malam na bibiyan wannan karatu a kowane shekara. Insha Allah ko ba ma shekara ba. To, ina yi mana fatan alheri gaba ɗaya da wannan wata da muka shiga mai albarka. Kuma ina fatan kowa da kowa da yake nan na ma kowa fatan alheri. Ina kuma roƙon Ubangiji wannan wata da muka shiga Allah ya sa waɗanda za a yanta da mu a ciki. Kuma Allah kamar da muka ga farkon sa lafiya, Allah Ubangiji ya sa mu ga ƙarshen sa lafiya. shi kuma malam Allah Ubangiji ya sanya masa albarka. Allah ya rufa masa asiri duniya da kiyama Allah ji kan iyaye. Allah ji kan dukkan musulmin Allah ga baki daya. Allah kuma ya sa ya koma gida lafiya. Allah ya sa a wanye lafiya. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To alaikum salam aji Hadiza muna godiya kwarai Allah ya bada lada Allah hukujam Allah windu baraji Allah ya kai ki kamar lafiya kuma Allah ya sa albarka duk wacce ta yi aure a cikin ku ta tafi kamaru to kun ga tana da uwa a can kenan eh kun san kamaru akwai daɗin zama eh akwai kifi akwai nama a kamaru ga zaman lafiya a kamaru ƙwarai da gaske eh Allah ya kai ki kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ka tashi lafiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ba da lada kamar haka malam wai mutum ne ya zo sai ya ce wai a yi masa abu don manzan Allah ko kuma ya ce a taimaka masa don manzan Allah me hukuncin wannan kuskure ne ba a yin magiya a ce don manzan Allah sai dai a ce don Allah manzan Allah yana da daraja yana da matsayi yana da kima yana da ɗaukaka amma sai dai a ce don son manzan Allah don ƙaunar manzan Allah amma ba a cewa don manzan Allah ina fata ana fahimta yawwa shi ya hana shi annabi dan sallallahu alaihi wasallama da haka idan mutum zai yi abu to ya ce dan Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah Allah ya ganar da mu da haka a gyara kurakurai ne ake na zance yau da gobe malam barka da warhaka da fatan ka tashi lafiya ga tambaya na kamar haka shin malam budurwa da saurayi suna iya ɗaura wa kansu aure idan ya ba da sadaki sai ta ce masa na baka auren kaina bisa sadakin da ka bani sai shi kuma ya ce ya karba shin malam auren ya ɗauru ko bai ɗauru ba Allah sauki ‘yan matan zamani ‘yan rawar kai kenan samarin zamani marasa tsoron Allah manzon Allah ne faɗa a cikin hadisi sahihi la tunkihul mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da kanta manzon Allah ya hana mace ta aurar da kanta da kanta da haka wannan aure bai yi ba kuma ku daina yi wasa ne da Allah wasa ne da shari'ar Allah kuskure ne ba daidai ba ne yanzu haka suke wannan shakiyanci wannan tsayar a facebook a whatsapp a tiktok haka ake yi ko a zo a makaranta kawai wai ana wasa wai kawai ce wai sun daura aure wai sai a ji a ga iyaye iyaye sun zama ba su da amfani kenan dole sai da waliyi mace sai da waliyinta wanda Allah ya ce a hadisi la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin ba aure sai da waliyi wannan auren babu waliyi a ciki da haka annabi ne ya faɗa babu auren bai yi ba auren Allah kiyaye wannan ta ce gaisuwa mai yawa tare da fatan alkhairi ina fatan kana lafiya malam ni ne na yi na yi menene har wata bakwai to ta wuce wai har wata bakwai tana jin motsi a cikin cikinta to amma yanzu kuma fa gaskiya ta ji ba ta jin komai shine take so a taimaka mata da addu'a kaman alaman tana tsammanin tana da ciki ne ko haka ne kamar ta ji tana da juna biyu tana jin motsi yanzu kuma ta ji babu to bayan addu'a da za a miki Allah ya baki lafiya kuma Allah ya bayyana miki ki je asibiti a yi scanning a duba ki je a duba cikin wata bakwai fa ba wasa bane ko dai akwai shi ya mutu ne ya daina motsi to kin ga sai a ji a miki aiki a cire shi ko kuma kina da wani ciwo a cikinki akwai wani ciwo da ake cire shi fibroid fibroid wani abu ne da yake tsirowa a cikin cikin mata ya girma kamar mata wani lokacin yakan fida sai ki ga mace ta yi katon ciki bum amma ba ɗa ba ne kuma shi ma ana jin motsin ciwo ne cuta ne wata tsoka ne nama ne da menene yake haduwa sai an je an yi mata aiki an cire shi wata in an cire mata fibroid din daro guda to shi yasa kullun idan kun ji matsala ku yi maza ku rinka zuwa asibiti tun daga karamin asibiti har zuwa babban asibiti ana duba ku to akwai kuma cikin da yake kwanciya akwai cikin na'urar za ta nuna akwai amma sai zo ya kwanta shi ma duka wannan bincike ne ke tabbatar da shi na fatan Allah ya baki lafiya amma dai lallai ki je asibiti Allah ya baki yadda zaki wannan tace malam barka na haka Allah ya ji kan iyaye malam ga tambaya ta kamar haka ina tambaya ne akan kokonto idan ina kokwanto zan na sake sallah ne ko alwala ko ko barin su zan yi in nayi kokwanton kuma zan rinka yin ba'adi ne ko kuma yaya to wannan shakka kenan da kokwanto a cikin sallah na yi bayani kwanaki duk wacce take kokwanto a sallah raka'a biyu ta yi ko uku ta mai da shi biyu waliyabni ala mastaikana haka mai ahalari ya ce da haka ne za ki kori ko kwantar kina shakka raka'a hudu kika yi ko uku ki mai da shi raka'a uku idan dan zuwa yake yi lokaci-lokaci za a yi badi idan kuma ya zama al'ada shaidan ne yake yi kawai ke gini akan yaƙini kawai ki rabu da shi saboda ai bai zai yi ba mutum rayuwarsa gaba ɗaya kullum ya ta ba'adi har ya mutu bai zai yi ba da haka kawai ki rinka gini akan yaƙini dan dole in kina kokwanton uku kika yi ko hudu to ai ukun kan kin yi ko so sai ki gini akan uku Allah ya ganar da mu kuma daga cikin maganin kokwanto shine da waswasi kenan maganin kokwanto da waswasi shine yawan zama da alwala duk macen da take so Allah raba ta da matsalar shakka da kokwanto to ta rinka zaman zama da alwala in zaki zo makaranta ki alwala in zaki tafi harkar ki ki tafi da alwala in a gida ma zaki zauna ki rinka zama da alwala ana so mace ta rinka zama da alwala ko yaushe wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciya ba za a rinka samun damuwa da firgici ba Allah muke roƙo ya mana afuwa Allah muke roƙo ya sa aljanna makomar mu halin da ake ciki a wannan ƙasa na kunci da matsi Allah ya warware ubangiji Allah ya dada warware mana Allah ya sa mana albarka a rayuwa kayan abinci da yake ta saukowa Allah ya dada sauko da shi Allah ya daɗa sauko da shi mu samu mu samu abin da zamu ci da abin da zamu sha cikin sauki gwamnatocinmu Allah ya ba su tausayi da jin ƙai Allah ya ba su tausayi da jin ƙai ya Allah muna roƙonka duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka wulakanta shi Allah ka maida masa sharrin sa kansa duk wanda yake nufin tozartar da mu ya ubangiji kar ka bashi nasara a kai Allah ka ba mu kariya a duk inda muke ka ba mu kariya a gidajenmu ka ba mu kariya a masallatanmu ka ba mu kariya a kasuwanninmu ka ba mu kariya a makarantunmu Allah ka ba mu kariya a duk inda muke ya Allah duk mara lafiya a cikinmu Allah ka ba shi lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ingantacciya da za mu maka bauta Allah ba dan halinmu ba kai mana arzikin lafiya Allah duk cututtukan da suke jikinmu Ubangiji kai mana alfarma ka raba mu da cututtukan Allah ka samu mutu muna da sauran ƙarfinmu da lafiyarmu Allah karka haɗa mu da cutar da za ta kwantar da mu a gado Allah karka haɗa mu da cutar da za ta kwantar da mu a gado Allah in ka zo ɗaukar ranmu ka ɗauke mu muna kan sa'a ka ɗauke mu muna kan rabo ka ɗauke mu muna kan imani ya ubangiji ka ji kan iyayenmu ka ji kan magabatanmu ka ji kan malamanmu ka ji kan yan uwanmu ya Allah ka sa aljanna makomarmu ubangiji duk wanda yake da damuwa a wannan guri Allah ka yayi masa da wanda yake nan da wanda yake kallon mu da wanda yake sauraron mu ya Allah duk wanda yake da matsala Allah ka yayi masa duk wanda yake neman abu Allah ka bashi duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yayi masa duk wanda yake firgicin wani abu Allah ka masa maganin abu ya Allah duk wanda yake kulla mana Allah shi ma ka kulla masa duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka juyar da sharrin kansa duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah ka mayar masa bala'in kansa Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka inganta mana rayuwarmu Allah ka bamu abin da zamu ci Allah ka bamu abin da zamu sha Allah ka bamu abin da zamu suturta kanmu Ubangiji Allah ka yafe mana kurakuranmu yara 'yan mata da shi gabanmu Allah ka ba su mazajen kwarai ka ba su mazajen kwarai Allah ka kai su gidan ni'ima Allah ka kai su gidan alheri Allah ka kai su gidan haƙuri Allah ka kai su gidan wadata ya Ubangiji duk abin da zai dame su Allah ka yayi iyayenmu zawarawa da suke zaune ba mijin aure Allah ka ba su mazan aure Allah ka sa ana yin idi ana ɗaura aurenta ana idi ana kai ta gidan mijinta cikin ni'ima da walwala da kwanciyar hankali wanda ba ta da sana'a Allah ka ba ta sana'a wanda take da shi Allah ka sa mata albarka a ciki ya ubangiji ka sa mana albarka a rayuwarmu yan hizban mu da suke ta wahala akan mu kullum muna zaune suna tsaye Allah ka ba su lada Allah ka ba su lada Allah ka ba su lada ‘ya'yanmu ƙanana masu tasowa Allah ka sa musu albarka, Allah ka sa su akan addini, Allah ka ɗora su akan imani, Allah wannan azumi da muke Allah ka karɓa, Allah ka karɓa, Allah ka karɓa, Allah ka ta maimaita mana Ramadan ɗin nan shekaru da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa. cikin rai da kwanciyar hankali da nutsuwa mu ta samu wannan lada Allah ka samu cikin wanda zaka yanta a wannan wata Allah ka samu cikin wanda zaka yafe zunubi a wannan wata Allah ka samu cikin aljanna a wannan wata Allah ka raba mu da wuta ya ubangiji a wannan wata ka raba mu da talauci ka raba mu da matsi ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da damuwa ka raba mu da firgici ka raba mu da tsoro ka biya mana bashin da ke kanmu ka biya mana bashin da ke kanmu ka yi biya mana bashin da ke kanmu Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah ka yalwata kirjinmu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka inganta lafiyarmu Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya a Najeriya ka ba mu lafiya zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen mu ma da suke makotaka da mu duka ba mu lafiya zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun